أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيو قوة تقص hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da sha biyu ga watan biyu miladiya dubu biyu da ashirin da hudu alkhairan da yake cikin wannan ranaku muna roƙon allah ya datar da musu abin da yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon allah ya kare muna jaddada godiya ga allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu ya ulumi dinin islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fondude daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri a cikin suratun namli tun daga farkon sura Allah subhanahu wata'ala ya ba mu iko har mun zo aya na 44 sai za mu tashi aya na 45 zuwa abin da Allah ya so. Jiya mun karkare isar annabi Suleiman da sarkanyar saba da yadda muhawara ya gudana tsakaninta da shi daga ƙarshe Allah bayyana muna musuluntar wannan baiwar Allah cewa ta musulunta ta yi imani da annabi Suleiman alaihi salatu wassalam sai muka zo bayani akan mutanen annabi salihu lokaci yayi muka dakata daga nan yau za mu tashi fadin Allah madaukin sarki ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا إنا غنين نزام تاشي الله يجي ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا حقيقة mun aika ma samudawa ɗan uwansu salihu shine annabinsu salihu kenan da ya je gare su ga abin da yake ce da su a ni'budullah ku bauta wa Allah subhanahu wata'ala kalmar kenan kamar yadda aka saba annabawan Allah duka suna kira ne zuwa ga tauhidi a ni'budullah ko bauta wa Allah fa'idahun fariƙani ya tasimu sai ga mutanensa sun kasu ɓangare biyu suna ja in ja shi ne suna yin husuma game da addini wasu su yi imani da shi wasu su kafirce masa wasu su gazgata annabtarsa wasu su karyata haka abun yake shi yasa zaka ga a wannan surar Allah bai bayyana mana yadda husumar ta kasance ba amma in mu manta ba a baya cikin suratul a'raf Allah ya gaya mana lokacin da annabi salihu yazo yana cewa a bauta wa Allah قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا sai ‘yan majalisa masu mulki daga cikin mutanensa suka ce da waɗanda suke da rauni liman amana minhum ga wanda suka yi imani da shi daga cikinsu a ta'alamuna anna salihan mursalun min rabbi shin ku kun san cewa mana kun yarda cewa annabi salihu Allah ne ya aiko shi qalu inna bima ursila bihi mu'minun suka ce lalle mu mun yi imani da abun da aka aiko shi da shi to wa'incin da ba su imani ba wanda suka kafirce sai suka ce to su kuma abin nan da masu imani suka yi imani da shi su sun kafirce mai shi yasa Allah ya ce qala alladhina kafaru inna billazi amantum bihi kafirun to mu abin nan da kuka ce kun yi imani da shi mu mun kafirce ma ba mu imani to kaga khusuma haka ta kasance tsakanin su kamar yadda Allah bayyana mana a wannan ayoyi qala sai shi annabi salihu yake ce da waɗanda suka kafirce ya qaumi ya ku mutane na lima tasta'jiluna bis sayyi'ati qabla al hasana me yasa kuke gaugawan neman azabar Allah qabla al hasanati kafin abin da yake kyakkyawa ne mana me yasa ba kwa neman lahiya da zaman lahiya da neman addini sai dai kuna neman ukubar Allah dan idan ka kafirce wa Allah kamar kana neman ukubar Allah ta zo ne kun gane misali ko wanda duk ya kibin Allah wai ba sai ya ce ma yana son azabar Allah bane a'a ya neme ta da kansa da me yasa kuke neman azabar Allah kafin alheri ba kwa neman abinda Allah zai sa ya yarda da ku laula tastaghfiruna Allah da ku nemi gafarar Allah shine fi zama alkhairi a gare ku ma'ana da ku tuba ku daina shirka yafi muku alkhairi da ku kasance kuna hada Allah da wani la'allakum turhamuna don ku samu rahamar Allah subhanahu wataala ma'ana ba za ku azabtu da azaban Allah ba matukar kun roki gafarar Allah kun imani kun daina shirka a bayan kasa qalu sai suka ce su dai wa'annan da ba su imani ba taqayyarna bika mu mun canfa ka mun shi'umtar da kai wa bi mamma aka da wani suke tare da kai abin da ake cewa shi'umci sai wani abu ya faru sai ka ce saboda wane ne ya faru a san wannan ɗabi'a ne na na kafirai so da yawa in wani abu ya faru to sai kaga suna kokarin cewa abin nan da ya faru ya faru ne sanadiyar kaza kuma duka mafi yawanci annabawa in suka zo suna da'awa in wani jarrabawa ya zo ya shafi al'ummarsu sai kare su ce to ai saboda suwana na tun da aka zo mana da sabon addini duk abubuwa su rikice mana kun fahimci hausa alhali idan kaga kana cikin ni'ima ka samu niƙima ta zo shi ne ukuba ta zo to daga gare ka ne ba daga wanda aka aiko shi ne zuwa gare ka ba da Allah ya ce ma asabaka min hasanatin fa min Allah duk wani abu da kaga ya same ka na alheri to ka yadda daga Allah ne fa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik amma ha in kaga wani abu mummuna ya same ka daga gare ka ne ka debi aikin ka to su lokacin da suka gabar da ba sa so alu sai suka ce na bika mun canfa ka haka ne ko wan biman ma'aka da wanda suka yi imani tare da kai qala ta'irukum inda Allah sai ce da su shi umcin ku dai a gurin Allah ne ma'ana wannan abin da kuka ga ya same ku wanda ba kwa so azaba daga gurin Allah ne saboda kun kafircewa Allah kuna abin da baya so bal antum qaumun tuftanuna ku dai mutane ne da za a jarrabe ku mana ana jarraba ku sanadiyar wannan zunubin ku ko tuftanuna ay tu'azzabuna ku dai mutane ne da ake muku azaba sanadiyar lahin ku amma ba saboda mu bane kaje masa ta masu hankali babu fada ai mu ma ta so mun sha ganin wannan sai ka ga da wani abu ya faru sai a ce mu tunda izalanka ta shigo shikenan da da mun yi kaza kaza mu sai kaza wannan kaga shine ake cewa canfa abu to wannan ba dabi'a bace ta mu'mini mutanen kirki ba sa wannan kawai abin da zaka sa a ranka in kun ji ku cikin ni'ima aikin ku ne na kwarai yasa ku samu ni'ima in kuka ga abu ya canza muku to kar ku tuhumi Allah kar ku tuhumi manzon Allah ku tuhumi kawunan ku aikin ku ne mummuna ma asabaka min hasanatin fa min Allah in ka ga abin kwarai ya same ka daga gurin Allah ne amma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika duk abin da ya safe ka nan mummuna a gurin ka wanda baka jin dadi to aikin ka ne wa kana fil madinati tis'atu rahdin a cikin garin da lutu yake da mutanansa kun gane ko tis'atu rahatin akwai jama'a guda tara daga cikin manyan fasikai cikin manyan kafirai Allah ya ce akwai mutane tara eh mutanen garin annabi salihu ko wa kana fil madinati tis'atu rahatin a cikin garin annabi salihu wanda yake da mutanansa ciki akwai mutane jama'a tara yufsiduna fil ardi wa la yuslihuna suna barna a bayan ƙasa ba sa gyarawa ba sa yin irin aikin da Allah yake so an ce cikin mutanen tara na akwai kuddar wanda shine ya soke taguwa yana cikin wannan mutane tara yaya tsarin mutanen tara suke wasu su ce su ne sarakuna guda tara suna da mabiya duk abin da kowane sarki ya ce ma mabiyansa su yi za su yi suna mai biyayya su ne kanun ɓannar in bayan jawusa ko kuma ɗayan sarakuna ne wanda suna da mabiya su ne a geru a cikin gari abinda suke so shi za a yi abinda ba sa so su ba za a yi ba amma in bane ya zo zai ci kowa ne ba ɗauki dai misali wasu ƙasashe sai su nemi 'yan tsiraru su sa su gaba su ce ai kaza a bar kaza suna gehe zaman su kun gane ko to mun dai mun san wata ta taso ba ta cewa da dan gidan wani na takan kowa za ta yi duk wanda ya nemi ya kona mu Allah ya kona shi qalu suka ce da junansu da qasamu billah kurance da Allah lanubayyitannahu wa ahlihi za mu bi dare mu kashe annabi salihu da wanda suka imani da shi thumma lanaqulanna liwaliyhi sannan mu ce wa ƴan uwansa wa'inda za su gaje shi majibanta al'amarinsa in saya ta yi aka gansu a kashe sai mu ce da su ma shahidna mahalika ahlihi mu ba mu halarci yayin da aka kashe mabiya annabi salihu ba wa inna la sadiquna lalle mu masu gaskiya ne aikin nan ba mu muka yi shi yanzu sun yi sun yi abinda duk za su yi da annabi salihu ya daina wa'azi ya gire na don shawara da aka yi kowa ya zo ya rantse ya ba da goyon baya cewa zai zo da dare a laɓaɓa bayan annabi salo ya yi kwana da mutanensa a kashe shi haka suka tsara to mu ji me zai biyo baya wa makaru makaran suka shirya makirci wa makarna makaran mu ma muka shirya warware makircin su wa hum la yashuruna alhali ba su sani ba wannan shine ɗabi'ar Allah duk da kake kira zuwa ga addinin sa yayin da wasu suke shirya ganin bayanka sai kuma Allah ya sa a gabayensu manzon sallallahu alaihi wasallama babu yadda ba a yi ƙoƙarin ganin bayansa ba amma Allah ya hana wa idh yamkuru bika alladhina kafaru yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin Allah haka ya ga wa annabi sai ya ce ai lokacin da kafirai suke ta kullama makirci su kore ka ko su kashe ka ko kuma su cutar da kai Allah ce haka dai suke kulla makirci Allah yana warware wannan makirci Allah shi ne mafi alkhairin wanda yake warware makirci masu makirci a duniya ta nade haka ne duk da kuke aiki na alheri kaka ɗauka kowa yana so ne in kaga kana harkar da'awa kaka ɗauka wani bai iya kashe ka saboda da'awan saboda wata manufa ta shi amma kuma sai an ƙare wani annabi da kaga an kashe ya gama misiyon ne wa sai ka kashe shi ka kwasan makanka sauran kurakuran da ya duk duk wani bawan Allah mai da'awa da kaga an kashe misiyon ɗin shi ta cika a ɗauki misali nan kusa mai malamanmu da aka kashe kai da kanka kana gane misiyon ɗin da sun kai sun gama ko ba haka bane dan haka in ka tashi aikin Allah ka dau wannan mai son kai ta yi radda wani zai bi jin haushinka sai ya gama jin haushinka kak kwananka sun kare kak sai ya zo ya sa mayuka sauran zunubin da kai ya dauke da Allah bai cuci kanshi bane ashe kakka fatan ka kashe mai kira zuwa ga Allah kai asara ne Allah ya sa mu yi mission din da Allah zai karba Allah madaukin sarki yake ba mu labari yake cewa fanzur kaifa kana aqibatu makrihim duba dai kai mai jin labarin kaga yadda karshen makircin su ya kasance anna damarnahu mun dammare su mun halakar da su wa qaumahum da mabiyan su ajma'in gabaki daya kaga aya ta ba mu labarin mutane tara ne suka rantse za su je su kashe annabi salihu da mutanensa ko ba haka bane amma sai Allah ya bada labari da ƙarshe da aka tashi kashewa ba su da aka kashe ba hawa inda suka ji suka yadda suka goyi bayan su duk babar su dan haka duk wanda ya ga ana banna ya bada gurin masa da shawara ko da kuɗi ko da makami in gwani ya zo duka zai shafe su aiko taguwar ta annabi salihu ba kowa ya kashe ta ba mutum guda ne ya soke ta amma da yake da yawunsu ne sai Allah ya ce fakadzabuhu fa aqaruha ko ba haka bane suka ƙaryata annabin su suka soke taguwa to mutum suka soke taguwar mutum guda ne ya suka yanzu kamar ni nan sai ku ce mun kun yarda in yi kaza to in ni duk kuruka kun kai da shi wannan wanda zai yi nan duk an yarda na shi sai yayi fadamdama alaihim Allah bai Allah bai ce fadamdama alaihi ba a fadamdama alaihim sai Allah ya fushi da su da zambiyam saboda zunubin su fasawaha sai daidaita azaban kowa ta shafe shi shi yasa in kuka za a yi barna ku kokarin hanawa ma kuka sa ido barna na tafiya in abin ya zo ba mabarnata kadai zai shafa ba fatilka buyutuhum khawiya Allah ce wa'in fa gidajensu ne khawiya mana khaliya babu kowa ciki saƙita sun faɗi bima zalamu saboda zalincin da suke shine shirkar da suka yi ma Allah hada Allah da wani shi ya kawo musu wannan mummunan ƙarshe inna fi dalika la'aya a cikin wannan abu da aka ambata akwai aya liqaumi ya lamun ga mutane masu sani masu gazgata maganar Allah in dai mutanen salo za su yi shirka su yi fada da gaskiya ba su ci nasara ba Allah ya halakar da su to ko su waye ba za su yi fada da gaskiya su ci nasara ba har duniya ta nade wannan aya ne ga masu hankali ka gane labarin da ake ba su a cewa ko da ka yi fada da gaskiya ba ka kan labari mu ɗauki misali Sheikh Jafar da aka kashe waɗanda suka kashe su in ma ba san su ba ba Allah ya san su ba to amma me ya fasa dan me suka kashe shi ai ba dan wani abu ne saboda da'awar da yake yi ko da'awan ta tsaya in ban ji Hausa Sheikh Alwani da aka kashe shi ai saboda da'awar ne ko da'awar ta tsaya ba su tsaya ba dan haka su kuma suna cikin kwanciyar hankali ko ba su mutu ba ba su cikin kwanci hankali wani laifi in kai shi ko da ka tuba ka yi istighfari ka yi nadama ba ka samu natsuwa saboda an yi abin da bai dace ba Allah ya kare Allah ya ce wa an je nan lalina amun muka kubutar da waɗanda suka yi imani wa kanu yattaquna su kasance suna jin tsoron Allah waluta ka ba su labarin annabi lo da kare da kawami yayin da ya zo yana ma mutanen sawa ya ce a tatunan fahishata yanzu ko kun zo kuna aikata alfasha shine maza su zo wa maza ‘yan uwansu ba an tumtum sirun alhali kuna gani ku da kanku kun san wannan barna ne siruna aitan zuruna kuna gani wannan barnar kuma kuna aikatawa malamai suka ce nan sunan shi na lo bai da alaka da liwaɗi da mutanensa suke yi dama sunan shi ne lo sai kuma ya zama jaraban mutane su shi ne liwaɗi kinan ba an samu suna ba ne lo don mutane suna liwaɗi a'a tsakanin aikinsu da sunan shi bai da alaƙa a baki za ka ji sun yi kusan juna ko ba haka ba ne a'a ba aikinsu ba ne yasa aka samu wannan suna abin da ya kasance a haka ba ne sai dai shi liwaɗi yana daga cikin alfasha mafi muni shi yasa manzo yake cewa man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lut faqtulul fa'il wal maf'ul bihi idan kuka tarar da mutum yana yin aiki irin na mutanen lutu ku kashe alfa'ila wanda ke aikin wal maf'ul bihi da wanda ake yi masa a kashe su mutum ya taba aure bai taba aure ba inda yana lewaɗi aka kama shi a shari'a musulunci hukuncinsa kisa kenan mummunan aiki ne aiki ne wanda yake baya da kyau ko ko kaɗan ibn al-qayyim Allah madaukakin sarki ya rahama a gare shi yake cewa malamai sun yi ijma'i akan kashe ɗan lewaɗi ake yi shi sa cikin mutanen da manzo ya yi ma tsinuwa wanda ya fi kowa shin tsinuwa shi ne ɗan liwaɗi wanda ya fi kowa shin rantsuwa shi ne ɗan liwaɗi manzo ana sallallahu alaihi salama sai da ya tsinewa mai liwaɗi so uku sannan ya tsinewa mai saba wa Allah so guda yana yana nuna muni na wannan aiki Allah mulkin sarki ya kare mu kuma kwanaki ai na mana ishara dole Allah jarabe shi da wannan jaraba wannan kazanta ya shiga wannan duniya saboda shi abu ne da in an fara da waya a bari inda mata suna da gurin da in aka saka ruwa a jikinsu yana fita amma namiji in aka saka ruwa a duburansa ruwan zai zama tsutsa ne idan ya zama tsutsa tsutsan ba fitowa za ta yi ba za ta rinka cin jikin shi ne to in ba an saka wannan ruwan ba baya ya taba jin daɗi kaga ya lalata kansa kuma za ka ga manyan suna tafiya ne da kush a jikinsu pampas suke sawa saboda duburin ya lalace jijiyoyin da ke rike dubura na kashi ya fito sun lalace da mutum ya ji kashi sai dai ya zo don haka da shi da yaro ba su da bambanci ba ya jawo ma kanshi bane shi Allah duk abin da ka ga ya hana kamar shi sai ka zauna lafiya ya Allah madaukin sarki yake cewa a innakum shin ku la ta'tuna ar-rijala shahwatan kuna zuwa mazaje da sha'awar ku mana kuna zuwa ku be bukatar ku a gurin mazaje min dunin nisa'i ko ma bayan mata bal antum qaumun tajhalun ku dai mutane ne da ba ku san al'amarin Allah ba kun jahilci al'amarin Allah kun ga abu da Allah ya tsara shi ne daidai ko kuma kun zo da wani tsari wanda ya saba ma tsarin Allah kaga ai nasiha yake musu cikin nutsuwa ko to amma ka kiya mutumin da yake girman ka ya haushi kusa da kake kwatanta mai baya tsaya fahimce ka sai in ya kai gurin da na sani ce wala sai da wani ya ce min kaza bayan ta baci fa wa kana jawaba qaumihi amsar mutanensa ba ta kasance ba illa an ƙalu sai dai suna cewa akhriju ala lu'in min qaryatikum ku fidda ludu da mutanensa daga cikin garin innahum unasun yatatahharuna domin su mutane ne da suke tsabtace kawunan su suke kare kansu ba sa neman maza to ku kore su su sha muku lahiya ai tsana ta kai tsana garinmu ko ba haka wani ina da komai ni ƙabilar ɗan garinku saboda kawai na ce ku gyara kayanku sai ku ce a kore ni daga gida kuma ku bar gidajenku a kore ku ai ku kasan abin ya yi muni abin tambaya annabi lut ya neme su fada ne bai neme su fada amma inda dai bi aiki irin nasu to dole ne sai an ɗau mataki a kan shi shi yasa siyasar duniya a yanzu masu ɓarna a bayan ƙasa in suka sa dokarsu kuka saba ko ba ku neme su faɗa ba sai sun yi faɗa da ku saboda suna ganin in sun kyale ku a bisa ra'ayinku wasu na iya karɓar ra'ayi irin naku shi yasa kawai bari a kore su don kar wasu su ɗauki ra'ayi irin nasu to da suka ɗau wannan mataki Allah bai kyale su ba fa an jainahu ahdahu sai muka kubutar da shi annabi lutu da iyalansa ma'ana da wanda suka yi imani da shi illa mar'atahu sai dai matarsa ita matarsa Allah ya ce qaddarnaha min al-ghabirina mun kaddara ta ta kasance daga cikin wa'inda azaba za ta riske su gane ko ana qaddarna alaiha an takuna min al-mutakhallifina mun kaddara za ta zama cikin wa'inda za su ke tafiya Allah ce duk yadda za mu yi ko ku ta ita ba za mu bari ta tafi ba ko da an shirya ta yadda ita sai mun dawo da ita saboda tana cikin wanda za a halakar akwai shirye-shiryen ku za a tafi an fita ta yi tsaye ta ce a tana da bukata za ta shirya kaza za ta shirya kaza saboda Allah ya kaddara ba za ta tsira ba inda ba ta cikin masu imani idan Allah ya kaddara ma abu duk yadda za a yi sai ka faɗa cikin wannan abu matan lodo Allah ya jarabe shi jama'a haka Allah yake jaraba har annabawa Allah na jaraba su da matan banza kowane mutum da irin tashi jarabawa da ake faɗin kafirai cikin mata da aka buga misali ai matan lodo da matan nuhu Allah ya buga misali Allah ce daraballahu mathalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin umrata lut ko ba haka bane Allah ya buga misali ga waɗanda suka kafirce matan Nuhu da matan Lut kanata tahta abdain min ibadina salihin sun kasance karkashin bayi biyu na naga amma fa khanatahum sai matan suka ha'inci mazajen nasu falam yughni anhum min Allah shay'a san fara musu komai da aka ce gaban Allah kun gane abin da za mu ciro ba za mu tsawaita bayani ba amma abin da muke son mu gane kana iya zama mutumin kirki Allah ya jabe ka da mummunan mace mai mugun hali sai ka karba ta ka jarabawa kenan ka gane ko ana ga jarabe mu da mummunan mata ne ko kuma wata za ka ga mutum ne kirki ce sai Allah ya jarabe ta da mummunan mishi ta kuma ta ta jarabawa kenan sannan abin da nake son mu cire wa mutane sadda kaga matan malam wani ba ta kirki bace in yana wa'azi kanka kuma ba gai kana cewa in shi na gara bai gara gidan shi ga wata shi ta kaza kaza ko ba bane a ana iya samun wannan shine amfanin zuwa makaranta in ka fahimci wannan zaka iya ganin mutum mutumin kirki ne har Allah ya yarda mutumin kirki ne amma bai da mata ta gani idan haka kan mu aibanta bayan Allah saboda kasancewar iyalansu ba na kirki ba ne kuma ana iya samun iyaye nagari ‘ya'ya su zama ba nagari ba daga malami yana wa'azi ɗan shi duk wurin lalata yana zuwa kaka aibanta shi ba san ƙoƙarin da yake yi ba mala bai nufi ɗan ya shiryu ba yaya za ka yi annabi nuhu har da ɗansa zai mutu yana mai wa'azi yana cewa ya buniyar kab ma'ana dana zo mu tai tare ci a sawi ila jibalin ko ta'simni min alma haka yake yace la asim la min amri mai ce babu a to ya zaka yi da nuhu nan an gane nan akwai darasi fa sosai aka wata mu kula dan haka in Allah ya shiryar da kai kai fata da shiryar da matanka kai fata da shiryar da yayayanka ya Allah ya baka kangararren ɗa kuma kaka sa kanka tension kaka sa kanka damuwa ne zuga shi yana wa'azi dan nan kaza a a ci gaba da yi masa addu'a don abin zai canza kana shi da Allah kun gane misali ko sannan mace in ta ha'ince ka bayan ka ba ta haƙoƙa na addini wallahi ba ta ha'inci kuwa ba kai ta kan kanta ta ha'inta daga duk irin wannan yana faruwa sai Allah ya ce wa amtarna alaihim matara sai muka yi musu ruwa ma'ana muka yi musu ruwa na azaba kenan fasa'a matarul munzari wannan ruwa da muka saukar da shi ga waɗanda aka ma gargaɗe su kafurta ya mummuna nan ruwa ba ruwa irin na al'ada ba ruwan duwatsu Allah ya musu kun fahimta hausa kowane dutse da alama wanda zai samu haka aka yi Allah subhanahu wata'ala ya halakar da su to gaga ko ko ruwan tsakkuwa aka yi muku ai bane ne ba lemun duwatsu Allah subhanahu wata'ala ya ce kul alhamdulillah ka ce alhamdulillah godiya ya tabbata ga Allah a gane ko sannan wasalamun ala ibadihi alladhina istafa amincin Allah ya tabbata ga bayansa wanda ya zaba Allahu khairun amma yushrikun shin bautar Allah ne yafi zama alkhairi ko kuma abin da suke hada Allah da shi amsar shine bautawa Allah shine abu na alkhairi ba bautar wani Allah kuma sai Allah ya ce qul alhamdulillah ko to me ya kawo godiya nan Ma'ana godiya ya tabbata ga Allah wanda ya halakar da waɗanda suka kafirce ya kubutar da wanda suka yi imani malamai suka ce wannan maganar nan ta tsaya amma da Allah madaukin sarki ya ce wa salamun ala ibadihi alladhina istafa wannan magana ne na Allah subhanahu wata'ala kinan wa salamu min Allah shi kuma aminci na neman aminci daga gurin Allah Allah shi yake addu'a ta aminci tabbata akan bayi na gari ko kuma ya zama umarnin duka bayi ne aka ba umarni ku ce alhamdulillah sannan kuma ku ce amincin Allah ya tabbata akan bayinsa na gari wanda ya zaba an fahimci wannan bayi na gari kaga wannan aya ta yi umumi amma yan kadiba a ƙulani akwai ayoyin da suka yi hususi akan Allah yana yin sallama ne ga manzanninsa lalace wa salamun alal mursalin ko aminci Allah ya tabbata ga manzanninsa kuma abinda yake ƙara tabbatar muna da cewa da Allah ya ce wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amincin Allah ya tabbata akan bayansa da ya zaba Allah yake addu'a ta tabbatan aminci akan bayansa su ne manzanni a bisa dalilin wacce a da muka kawo da Allah ce wa salamun adal musulun sannan za mu ji wurare da dama sai Allah ce salamun ala nuhin salamun ala ibrahim salamun ala musa wa harun ko ba haka ba ne nan aya tana wancan ayoyi suna ƙarfafa abinda muka ambata na cewa bayan da Allah ya zaba su ne manzanni wallahu alam ibn qayyim Allah madaukin sarki ya kara masa ya yace salamullahi ala rasulihi da Allah subhanahu wataala yace amincin Allah ya tabbata akan manzanninsa yaqtadi salamatuhum min kulli naqsin yana hukunta cewa kenan manzannin Allah ba su da naƙasa ko ɗaya inda Allah ce aminci Allah ya tabbata a gare su to manzannin Allah duka amintattu ne jikinsu yana da aminci suna faɗin magana mai aminci suna aikata aiki mai aminci idan an san wannan mutumin kirki ne mai aminci ne sai ka zo ka kareta shi an san dai kawai kana rai makanka ne don ka rasa cewa da haka manzannin Allah suke sun kukuta daga duk abin da za a aibanta su ina idan ya zama to ba su da aibi abin da suka zo da shi zai zama mai aibi ba Allah yake cewa amman khalaqa as-samawati wal arda shin wannan wanda ya halitta sammai da kasai wa anzala lakum minas sama'i ma'a yasaukar muku da ruwan sama daga sama fa'ambatna bihi hada'iƙa sai muka fitar sanadiyyar saukar wannan ruwa hada'iƙa ma'ana lambuna gonaki shine basatin za ta bahja ma'abuciya banƙayi an ce bahja abinda yake da banƙayi in ka kalla yana burge ka ma kana lakum an tumbitu shajara ku dai mutane ba ku isa ku firkasa itatuwan da suke cikin gonakin ku in ka yi shuka ba ka isa ka ce ta hito ba ko ka isa idan kana son wuri ya zama tsanwa baka yi saka fito da shuka wace fito da shuka wannan dai da ke fit da shuka shi cancanta ya zama abin bauta wannan da ke sauko da ruwa daga sama shi cancanta ya zama Allah ba gumki da kadaka ba a ilahun ma Allah akwai wani Allah abin bauta ne tare da wannan Allah abin tambaya akwai wani Allah da ya yi tarayya da Allah wajen sauka da ruwan sama akwai wani Allah da ya tarayya da Allah wajen sauko da fito da ciyawa to in babu haka balhum qaumun ya'dilun su dai kafirai mutane ne da suke karkata daga daidai su kama hanyar da ba ta daidai ba wajen bautar gumaka da suke sun karkace mu hanya ta gaskiya amman ja'ala al-ardha qararan shin wannan Allah subhanahu wataala wanda ya sanya ƙasa ta zama mazauna shine maskanan Allah da ya sanya ƙasa ta zama mazauna ga mutane wa ja'ala khilalaha anhara sanin yasa a cikin ƙasa kororo kororo ya sanya koramu a cikin ƙasa yankuna yankuna zaka ga ƙasa suna ruwa suna fitowa daga cikin ƙasa wa ja'ala laha rawasiya sannan Allah subhanahu wataala ya sanya duwatsu manya-manya a cikin ƙasa wanda za su riƙe ta don kada ta girgiza ga mutane wajen ala bayanan baharai na hajiza kuma fa shi ne wanda ya sanya shamaki tsakanin teku guda biyu teku na gishiri da tekun da bai da gishiri allah ne ya hana su haɗe in ba don haka ba sai tekun gishiri ta zubo cikin tekun da bai da gishiri ruwan su gishiri amma sai allah ya hana shin wanda ga wanga aiki shine cancanta zama abun bauta ko kuma kanku idan shine cancanta ya zama abun bauta abin tambaya a ilahun ma'allah shin akwai wani Allah tare da wannan Allah da suka yi wannan aiki ya tare babu Allah ya ce bal aktharuhum la ya'lamun da yawa dai daga cikin mutane ba su san al'amarin Allah ba ai la yusaddiquna ba sa gaskata lamarin Allah wannan ayya isa ya zame ma aya ba ma sa musu shamaki ba ya aka yi aka yi kera aka yi halittar teku har abin banta su ba aiki ba ne duwatsu ka diba ka gani dutse munan ba mu da duwatsu in ka je kasashen da ada duwatsu sai ka ga dutse iya ganin ka duk guda ne ya aka aka yi shi shin wanda ya wannan aiki bai cincinta idan abin bauta shi ne cincinta bauta ma waj'ala khilalaha cikinta inda wasu malamai sun fasara khilala wastaha tsakiyar kasa amma sai mun fasara shi ya sanya koramu cikin kasa inda wuri wuri sai ga koramu nan amma khilal yana ba da ma'anar wast wast yana ma'ana tsakiya to wai san tsakiyar kasa ne tagarin ku ta kasa ne ba san tagarin wasu ko ba haka bane kenan ya sanya koramu cikin kasa ko ina ga sunan wannan hikima ce ta Allah wallahu a'lam na gaba Allah ya ce an man yushibul mutahhar haka ne ko Allah subhanahu wataala shine wanda yake amsa ma wanda ya shiga matsi idan da ahu idan ya roke shi wa yakshifu su'a ya yayi damuwa wa yaj'alukum khulafa al-ard ya sanya ku ka zamo masu gadon ƙasa ilahu ma Allah shi akwai wani abun bauta ne tare da Allah qalilan ma tadakkaru kadan ne dai mutane suke wasuwa su dibi al'amarin Allah amma yushibul mutalaq kalli ayan nan shin wane ne ke amsa mu wanda ya shiga maci ba Allah bane inda za ku gane Allah hakimun ne ko kahiri ne ya shiga maci in ya dawo tsakanin shi da Allah ya ce ma Allah Allah sami hannu Allah zai sa masa hannu balle mutumin kirki duk iskancin mutum a duniya in ya shiga maci ya koma ge ya ce ma Allah ayyamin alfarma Allah zai masa idan kahire zai shiga maci ya kai kuka ga Allah Allah ya taimaka masa shin kai da ke yin sallah ya za ka yi shakku game da lamarin Allah Allah ya ba mu labari yake cewa kul man yunajjikum min zulumatil barri wal bahr tad'unahu tadarruan wa khufiya da in an je ta na min hari da na kullu min shakirin aka kai da suka cewa Allah ya ce tambaye su in kun ka shiga teku kuka ga bari zai ci ku wa kuke roƙo ai alkawari kuke min cewa in ni kubutar da ku za ku gode za ku musulunta ba ku ba ne amma yayin da Allah kubutar da su kuma sai su koma sun haɗa Allah da wani sun manta gina wannan ayar abin take nuna muna Allah rahimun ne jama'a hakka hiri in ya shiga matsala ya roƙi Allah Allah yana karɓansa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Amman ya hadikun fi zulumatil barri wal bahar, shin wane ne wanda yake shiryar da ku a cikin duhu na, na saman ƙasa, an ce bar na saman tudu inda ba ruwa ba, wal bahar da kuma tudu na, da kuma ruwa teku. Wa man yursilur riyaha, mu tsaya nan kafin wuce gaba. shin wake ganar da ku in kuna cikin duhu na ruwa ko duhu na tudu wa yake ganar da ku abinda ake nuni wake ganar da ku hanya matafiya in dare yayi kuma ba su san tsaya su kwana ga duhu ya za a yi su gane hanya su tabarun nan wayi su wa bin najmi hum yahtadun ko da tauraro suke gane inda za su in kun ka zaka suka zaka wannan gari sai a ce musu sai su ce za mu je gari kaza ne sai a ce musu to garin nan yana yamma ko yamma maso gabas ko kudu ko kudu maso yamma shikenan haka za a ga musu da sun hito bakin gari sai su daga kai sama sai su ce to inda an ce kudu maso gabas mu bi tauraruwa kaza ita nan na take kudu maso gabas sun yi tabinta sai sun kai garin nan ya an ce yamma ne sai su to ga tauraro da za mu bi nan ita yamma take yi sai sun kai ga garin Allah ce wannan ba da ba ce wa ya shi wannan haka ma in an shiga ruwa cikin ruwa akwai wata alama da za a gane an kawo gari akwai alama da za a gane gabas da yamma cikin teku Allah ya ce sai mun ka sanya tauraro da su kuke gane in kun yi nan kun yi gabas in kun yi nan kun yi yamma shin wanda ya haka bai cancanta abota masa ba Allah ya ce ya cancanta wa man yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati shin wane ne yake aiko da iska su zamo bushara kafin zuwan rahamarsa nan rahamar Allah ana nufin ruwan sama wa ke aiko da iska kafin zuwan ruwan sama ai manoma kun yi ta roƙon Allah ruwa ya ƙi samuwa shuka kuna ya bushewa da kun ji wani iska sai kana ɗaki kana jin daɗi kana ci haba insha Allah ya za a samu ruwa eh waye sa ka gane ba Allah ba waye aikin Allah shin wanda ya wannan bai cicin da abota masa ba ai ilahun ma Allah shi akwai akwai abin bauta da yake daidai da Allah babu shi ta'ala Allahu amma yushriku Ubangiji ya ɗaukaka game da abin da suke haɗa shi da shi na shirka. Allah yake cewa, Amman yabda'ul khalqa thumma yu'idu. Shin wane ne wanda yake fara yin halitta bai ganta a gurin kowa ba, thumma yu'idu, sannan bayan halittar ta lalace ya sake yin ta yadda take. Allah ne. Wa man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Wane ne yake ba ku arziki daga sama? wal ardi kuma kasa arzikin sama shine ruwan sama ana wa yake sauko muku da ruwan sama sannan wa yake fito muku da shuka a kasa nawa kuke bin shi ashe wanda yake wannan bai cancanta ayi mai bai iya ba kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin eh nan ne ko ya ilahu ma Allah shin akwai wani abun bauta ne kuma bayan Allah hmm babu saboda haka ko masu bautar wani Allah ce da su hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku kawo hujja ku ta bautar wani Allah in ku masu gaskiya ne kinan ba ku da wata hujja da zai sa ku rike wani Allah a matsayin abin bauta inda komai na cancanta yana ga Allah komai na rashin cancanta da kasa yana ga abin da kuka rike a matsayin Allah kenan ku dawo ku rike Allah kulluka ce da su la ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah manzo ka ce da mutanenka la ya'lamu man fi samawati babu wanda ya san halittun da suke cikin samai na mala'iku wal ard da kuma halittun da suke cikin ƙasa na halittun da Allah ya yi kun gane ko al-ghaiba haka ne ko game da abun da yake gaibi ne illallah sai dai Allah ibn abbas yake cewa na al-ghaiba ana nuhin kace da su duk halittun da suke cikin sama da halittun da suke cikin ƙasa ba su san gaibi ba shine as-sa'a ranar tashi alkiyama duk duniya babu wanda ya san ranar za ta tashi alkiyama kun gane ko sannan kuma ayar tana ƙara tabbatar mana ba wanda ya san gaibi shi manzo da aka ce ba da labari har shi ba ce ya san gaibi ko ba haka bane amma wai yanzu dan son zuciya da kin gaskiya sai kaga wani malami wai ya tashi yana wa'azi cewa in ka ce annabi bai san gaibi ba to kai maki manzo ne shi kuma maki Allah ko inda Allah ne ya ce ba wanda ya san gaibi sai shi sai kuma ka ce ka yarda da abin da Allah ya ce wai shi kuma ya zo yana maraddi har ma wai ba ka son annabi inda baka ce a san gaibe ba lala mu shiga tattaye mu ka ce wani ya san gaibi ba Allah ba wannan kafirci ne jama'a wannan ba ya rage darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka mu iya bakin mu ko ba haka bane sannan Allah ya ce وما يشعرون أيان يبعثون سوري halittu ba su san lokacin za a tashe su ba duk halittun Allah babu wanda ya sanar da za a tashe shi Allah kada ya sanar da za a yi kiyama bal daraka ilmuhum fil akhirah Allah madaukin sarki yake cewa ilimin su shine ijtama ilmuhum ala anna al akhirata la taqum wasu malamai suka ce fassara wannan kahirai sun haɗa iliminsu sun yadda cewa ranar kiyama ba za su tsaya ba bari daraka ilmuhun fil akhirah ko kuma a'a shin yaushe ne iliminsu ya fahimci abin da zai faru gobe ranar lahira babu inan sai mu ɗauki fasarar bari daraka ilmuhun fil akhirah mana iliminsu ya tattaruri guda ne akan cewa kiyama ba za su tsaya ba dukansu sun tai akan musun tashi alkiyama mana ijtama ilmuhum ala anna al-akhirata la takun su sun tattara ilimin su guri guda cewa kiyama ba za ta tsaya ba bal hum fi shakkin minha su dai fa kafirai suna masu shakku game da ranar alkiyama bal hum minha amun su dai kam sun makance ba sa gani game da ranar alkiyama ba sa mika waya ai in kana neman sobo rodo sakare wanda bai da azanci wanda yake shakkun wai wanda ya yi shi ba zai iya tashi shi akwai hangane kai ai ba kai kai kanka ba yanzu ba kai ke sarrafa kanka ba wanda ya yi ka yake sarrafa ka sai ce zai kashe ka kuma zai tashi ka sai ka ce ya kai kayan da za a kashe ka amma ba kai da za a tashi ka alaƙarin mu da rashin basira kamalar lare na kafar kafirai suke cewa a idha kunna turaban shin yanzu idan muka koma muka zama ƙasa haka ne ko a idha kunna turaban idan muka kasance ƙasa wa aba'una su ma iyayenmu da suka mutu kafin mu sun koma ƙasa duka muka haɗu ai mun yi yawa ko a inna la mukhrajuna yanzu mu za a tashi yanzu su mamaki na su yanzu duk yawan za a tashe su su su mutu su koma ƙasa ga iyayensu da suka riga su mutuwa sun zama ƙasa kuma da a tashe su laqad wa'idna hadha nahnu wa aba'una min qablu ai mu da iyayenmu an yi muna wannan alƙawari kafin yanzu in hadha illa asatirul awwalin ai ba komai bane wannan sai dai tatsuniya ne na mutanen farko ko ku kula min tana daga cikin huruful jarri ko ba haka bane al izarafi ne wanda yana ɗaukar damma mu'rabi ne ina iya ɗauki damma ina iya ɗauki kasara to in min tazzo so da yawa ana cewa min qabli ne ba min qablu ba to amma duk lokacin da min tazzo qablu ya zo da ruwa bai zo da kasara ba ana ma ishara akwai wani jumla da aka share a wurin ma'ana su mamakin su tun kakannin kakanninsu ana ba da labari in an mutu za a tashi in an mutu za a tashi hayyo ga su sun zo ba wanda ya tashi to ba a tashi ga da tunanin su ko da waye gama ba a tashi kai na da kai da haka to wanda yi ka yace zai tashi ka kace a yayin tashi ka sai mun ga yadda za ka ko ba ga ne kenan ai da abin da take son ta yi muna garsi ana aqidar take son ta sa mana kai yadda bayan an mutu za a tashi akwai hisabi akwai wuta akwai aljanna ta yi shiri don wannan rana ta yi tattali don wannan rana shi ne allah abin da yake so kul siru fil ard allah ya ce da manzon sa kace da su ku yi tafiya a bayan ƙasa fanzuru kaifa kana aqibatul mujrimin ku duba ku ga yadda ƙarshen masu laifi ya kasance saboda haka wala tahzan alaihi manzo kada ka yi bakin ciki game da duk abin da suke faɗa wala ta kun fi daikin mimma yankurun sa'annan kuma kada ka kasance a cikin kunci game da abin da suke aikatawa abin da suke kulla ma abin da suke gama kakka zama cikin kunci kana damun zuciyarka aje kai hakuri haka ake son mai da'awa a zage ka nan a soka ma magana na a ce ga a waje ustazu kaza kyale su su suka je suka gani harka da'awa sai da hankali an gane ko wa yaquluna mata hadha alwa'd kaji tambaya ta izgilanci ko suna cewa to yaushe ne wannan alƙawari yake in kuntum sadiqin in kuma su gaskiya ne inda kun ce akwai kiyama yaushe ne wala asa an yakuna radifa lakum kace da su ba mamaki kiyama ta yi kusa gare ku radifa ai karuba ta kusanto zuwa gare ku an yi kuna rade falakun ba'adun lade ta sa'ajilun ba mamaki abin nan da kuke gaugawai ya zo na kiyama ba mamaki ya yi kusa zuwa ga ko kusa ne ita kiyama akwai general wadda kowa da kowa zai zo akwai kuma wadda take zuwa ɗaya bayan ɗaya kai fi da zalin mala'ikun mutu ta zuma kai kiyama ka ta zuma ko ba haka bane to ba mamaki ke daga cewa yaushe za a yi kiyama ba mamaki da nan da ka mutu to in ka mutu ka dawo ka bada labari amma ka bada labari dan ko shi tattare nan ga dai dai za a dauke mu kowa shi mu kanshi abin da zai amfane shi a lahira Allah yake cewa wa inna rabbaka ladhu fadlin 'alan nas ubangijinka ma'abucin falala ne ga mutane ma'ana da yake yi musu jinkirin azaba kana abin da ya kamata a yi ma azaba sai a jinkirta ma wannan babban falala ne lakin na aktharuhum la yashkurun amma da yawa daga cikin mutane ba sa gode wa Allah game da wannan jinkiri da aka yi musu wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum kuma lalle ubangijinka ya san abin da zukatansu suke boyewa na kiyayya da adawa da jin haushi Allah ce ya sani amma yau da nuna da abin da suke bayyana duka ya sani yanzu ne na yana jin haushinka yana ketarka yau ka sa sabuwar riga gobe ka canza wata kayi kaza Allah ya sani ka bar shi da Allah Allah zai magane shi isa kullum Allah ya ma nema ya roki Allah ya kara ma shi ma maganin makiya ba Allah shi ma nema ba kana boya ka san labarin nan yanzu ya hasa da akwai ɗan sa'ido da kayatu Ahmed kaza kaza bar su da Allah mi kare ma za su yi ba su kare ba Allah bai san su ba ya sani shi zai maganin su lakin Allah ma nema gode wa Allah kan da yake alfahari ya aiki da ni'imar Allah Allah zai taimake ka ya baka kare akan makiyanka amma min gha'ibatin fis sama'i wal ard Allah madaukin sarki yake cewa babu wani abu koyayye ai ma min sirrin ba wani abu fakakki wanda ba a gani fis sama'i wal ard da yake cikin samai ko yake cikin kasai illa fi kitabin mubin face yana rubuce a cikin lauhul mahfuz duk wani abu da yake sama komi kankancin shi yana na rubuce an san inda yake komi kankancin abu in cikin ƙasa yake ko saman ƙasa ne an san ko ɗa nawa ne an san ko nawa ne an san inda suke suna da Allah ce duk nan me yana da gaba littafin kana na rubuta an za ka samu gobe yana na rubuta kai ta mukun ya kana za kai ba ka dace sai abin da Allah ya kaddara inna hadha alquran wannan alqurani da ake karanta mu lalle wannan alquran da ake karanta shi gare ku ya qussu ala bani isra'il yana labarta wa bani isra'ila akthar alladhi hum fihi yakhtalifun mafi yawancin abin da suke yin sabani akan shi ma'ana dukkan abin da suke sabani na addini da sabawa manzo duk yana ba su labari duk abin da suke koyewa na gaskiya ana ba su labari daga in kana son ka san sirrin duniya to ka rike alqur'ani Allah ya samu dace ina ganin mun zo gaba ko nan za mu takaita abin da muka daidai Allah ba mu nada ina mu kuskure Allah ya yi subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk